أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العزيز سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين yan uwa insha Allah karatun na diwani da muka kwana biyu ba mu sami ba yau in Allah da za mu dora karatu na goma kenan ko na tara karatu na tara kenan insha Allah to yanzu muna cikin harfi sadi kuma muna tafsirul usuli sabiya da ka da'a dan da'a dan amma jan ya zamo da dan sauri sauri bismillah abani wuladi na da mukawwam sayatini nirmadu min ba'di madu uasini dirti kisi baki wajin wa injil musabaratun wa qada ala يثني عليك يا محمد أين المجد يا من له القدوس صفائي وأنسي إن حالوت للجري ومرامة سلم جبالا والويل صلاة وتسليم على خير حاجب وحال وأصحاب نهاية النور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم صلى الله عليه وسلم lallai yau muna rana ta nawa yau yau a shida yau shida ga watan zulhijja hijiran shugaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da ashirin da shida ne ko ko da bakwai ne ko da biyar ashirin da ashirin da hudu ga watan shida sun da ikon kiri miladiyan annabi isa alaihi salam shobra da jalla ta'ala ne na ce habani muradi habani ya bani muradi abun bukata wani ne ke annan Muhammad eh habani muradi so ya yawan ta amfani da wannan kalma yana ce habani wa dani wa azzal bilu wa ta ba ma zikiro garjai ya bani annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam habani ya bani wa dani ya sake bani wa azzala bilu ya yawan ta baiwan daga yake sallallahu alaihi wasallam wa ta ba ma zikiro garjai har ya bani ma abin da haɗa ma haramun la ilaha illallah wanda ya iya ya huta Allah ka ba mu albarka nan Muhammad Allah ka sani da yadda Allah ka ba mu albarkan shi a bani muradi annabi ya bani abin nufi na shine abin nema na wato fihi wanda a cikin abin da ya ban nan na hajar ya bani akwai hanya mukawwaman wanda take abin daidaitawa hanya wanda take ne abun daidaitawa na hajjan mukawwam sayatihi min madu ita lallai yabo kuwa zai zo mu eh daga wane daga shugaba sallallahu alaihi wasallam sayatihi min madu eh sayatihi da sanni zai zo masa almadu yabo ni sanni zai zo ni daga gare ni zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min ba'di bayan wannan yabon ma almadu akwai wata yabon ma da ta min ba'di madu haka dai ne bodan kebo kan yabo sallallahu alaihi wasallam wa hasini irki so yace wato ina kyautata wato afwan wato fasaha na ko bisifati da bayyana sifofi wanda yake sifati na sifofin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yawa wali makwali ina da makwanta eh sai mustafa cikin manzon Allah sallallahu alaihi wato ina da harshe kenan shine makwanta ko wato lasinu wato mai kaifi uku kuma tsarkakeke ina da harshe wanda take cikin yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne kaifi kuma uku kuma tsarkakekkiya ko kuma mai fasaha duka wa ma za a labara shi Ibrahim shi menene kan akan me akan shehu ne menene akan mai wannan suna Barham me ya rage ne akan ta ko me yasa ne wa ma za a labara me yasa ne ga Barham ne yusni alaika ya me yasa yake kirari gare ka ya Muhammadu ya sai annabi Muhammadu me yasa ne kan wa ma za ala barham me ne kan akan shi Ibrahim yusni alaika yake kirari gare ka ya Rasulullah ya Muhammadu ya annabi Muhammadu aina al-mahdi ya kai wato shine ya kai annabi Muhammadu wanda kai ne ainihin yabo kai ne aina al-mahdi ainihin yabo ya mallakul futuh ya wanda buɗi yake gare shi sallallahu alaihi wasallam inna fatahna laka fatahan mubin kuma shine al-fati lima ubulika sallallahu alaihi wasallam safa'i shi ibrahim shi ni fa mutuwa manan safa'u shi ne ka samu lokaci da zaka dikana ka tashi a lokaci ka zama daidai eh safa'i wato tashuwa na gina nutsu na samu sassan lokaci wa unsi da ɗebe cewa na yace shine a ina nake samu wannan in khalawtu li zikri innaka aita da yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to a lokacin da nake jina tafi na nutsu innaka aita da yaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Umar rama talisul ko duk wanda ne ɗebe cewa da masoyi da da masoyi kana so ka ɗebe cewa da masoyinka to lahul wayu to wato yabo ya tabbata gare shi eh sun ce wai yana iya daukan ma'anan mamaki yana iya daukan yabo amma sun ce suna ganin anan yabo ne eh duk wanda yake neman ya tsaye cewa da masoyi to lahul wai to ce yabo ko ya tabbata gare shi ka ga ka kama yabo ko kana so ka ji dadi ka tuna wata masoyiyanka eh ka ji dadin ambatan da kai ka kama mata kasida sai ka tuna ta kana jin dadi kana fadan mai kyan hakori mai kyan idanu mai kyan gashi mai kyan tsayuwa kaza kaza da shauran to shi shugaba a cikin yabansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya koya mana to yabo ko ya tabbata gare shi ko salati salatin Allah ya tabbata wa taslimin da gaisuwa ala kai da hashim a bisa fiyayyen ne wato ba hashimin dangi shi ne annan mamadu wa ali da mutanen gidansa ba sahabi da sabansa wanda jiha wanda da ita albarkan wannan salati da gaisuwan ne ya tabi ruhu ruhu yakan zamo ya bayyana ya zamo ya yi tajalli ya bayyana ya mamaye wato ko'ina alhamdulillah alal mustafa على الكتاب المغتني بمعشر فيه صلاة وتسليم من الكل والبريد برود تجلي ذات أول عاجز ووافدك الأعوال في البسط والخير سأطلبه بالقدر إذا ذهب أنا بعد الدار عن قولي وفيه وعن كلي alal mustafal muhtaji shi ibrahim Allah ta'ala ne ce ya tabbata alal mustafa akan mai suna mustafa al muhtari wanda yake mai suna muhtaru da mustafa da muhtaru duk ma'anan su ne zababbe mustafa zababbe muhtaru zababbe to ya tabbata a kansa mene salatu eh salatin Allah wa taslimin da aminci ko ga ce salati salati taslimin da yesuwa min al kulli daga dukkan komai da kuma shashi eh bayan salati ya tabbata da komai min al kulli daga dukkan komai da wal ba'al da kuma shashi ka zo ga ce salati ya tabbata ga annabi adadin itatuwa an gane kamar da malam ne menene littafin salati ne yake malam littafin salati dala'il kaira eh kage Allah ya salatu nabi yawa adadin kasa adadin ruwa adadin halittar ruwa adadin halittar sama adadin eh ganyaye adadin kaza to shine ba'al ko to anan anan shi Ibrahim radiyallahu ta'ala da man zuwa ni ta ta hada kuma yayi wa'azi yayi kissa yayi zuzuki yabo ya kuma zuyi bauta anan fa bauta ne shi Ibrahim wani salati ne wa annabi Muhammad cikin nisoki kadan cikin nisoki kadan amma salatin da da ka rayu shekara miliyan guda ba za ka iya wannan salatin da shehu Ibrahim ya faɗa a cikin waɗannan baituka ba salatin fa Allah da gaisuwa ya tabbata ga annabi Muhammad alal mustafa al-muhtari min ma'ashar biyu wanda ya zo daga ma'ashar biyu shine jama'a wanda suka fara eh shine larabawa ke eh salatu wa taslimu gaisuwa ne da kullu daga dukkan komai wato kace salatin Allah da an shi gaba da ranar Muhammadu da yawan halittar dukkan komai to kaga bayan aikin da sai yazo yi a tafsile kuma wal ba'd salatin kuma ayi ta adadin ɗaliban makarantar Anwar Hidaya adadin malaman makarantar adadin mutanen Bauchi adadin yawan gashin halittar mutane adadin wata fasalatin ne sabuwa a tafsilance a ranar Allah ba mu albarka burudu tajalli zati yace bayyana zati Allah shine burudu tajalli zati shine bayyana bayyana burudu shine bayyana tajalli ma bayyana to burudu tajalli zati bayyana bayyana zatin Allah shine annabi Muhammad eh awwalu adi farkon bauta wa ana awwalu adi wasiɗatul ahwali shine wasiɗa na halin duk wani hali da zaka wani zuwa halaran Allah annabi Muhammad shine wasiɗa ha ko da shi ran da yare yare ya kamata ni azumin nafila na wannan kwanaki goma to annabi shine wasiɗan ka da Allah aka jefa maka wannan tunani an gani wato annabi ba shi'a shi ba shi ba jakadan Allah ne amine shi jakadan Allah ne a halitta an gane shi jakadan jakadan Allah ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yawa shi a halitta shi jakadan Allah ne sallallahu alaihi wa sallam duk abin da Allah ya shi ta hannunsa ne tunanin ta azumin ma shi ne wata shi dai haka rubuta da fadan Allah shi dai tura maka ma wannan sabon hakan kai azumi shi zai karba zuwa ga fadan Allah to shi ne ce anan radiyallahu anhu yace wasi'atul hawali annabi shi ne wasi'an haloli duk wani hali da za a shiga yin azumi yin salatin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yin yin zikiri yin sallah yin karatun qur'ani duk wani hali da ake shiga annabi shi ne wasi'an bilbasi sai ka kaka ta kansa a kaifa filbasti a cikin hali na shimfiɗawa wato hali ko na ibada ko na samun arziki ko na jin daɗin rayuwa wal qabdi da kuma hali na qabdu cikin kuncin rayuwa ko kuncin duhun kafirci ko ko kunci ka shiga annabi shine wasiɗa yake sai sai ta maka wannan kunci din shi yasa duk masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kaga wato Allah yana wato menene da kaga Allah yana yana sassauta masa abu akwai limiti khasi da yake zuwa kamar yadda shauki gane yake a da ajiya masa duk almajirin akwai limiti khasi da ake masa na rayuwa ya yi bisa da mutane ke cikin damuwa damuwoyi to da ga shi almajirin shau da ga nasa da sauki na'am na'am na'am mene kake mene bai daga da na'am na'am sa'udribuhu shau ra yace da sannu don faranta wa annabi rai la ilaha illallah dilmadi lego don faranta masa rai lego ko shugaba annabi Muhammad sa'u iribu dilmadi don faranta masa rai lego izza zar khana yayin da alhana alfasha yin sanda an kauli da firkina iman da alfasha shi alfasha ta yi sanda an kauli ga firjina wa fi'ili da aikina wa aikirji da mutuncina duk alfashaya ya nisanta madad da haru mafi ɗan zamani to duk da ko ni ba na aikata alfasha ba uku da gudu bil madi sai ya ba wa annabi dan faranta wa annabi sallallahu alaihi wasallam alai diyo kuma shehu ya faranta wa annabi mu ma shehu ya faranta mana da duk wani kana jin diwani wata bayar Allah da tura mata diwani sai ta ba ta jin larabci amma in kana jin abin ta kan jin zuwa take ji tausayi ya kama ta ji imani take tuna mutuwa take tuna lahira take tuna iyayen kage ita irin madadi da ake ba ta kenan baga kuma ladan ji yau kai Allah ya saka da kai nabiyyu qubailal kauni wa hadara qabu فصلى عليه ذات عبد ذي الفرد نذير أتانا فاتحا وهو خاتم عليه سنائي دار كيما جزي نبي عظيم لم تر العين مثله ويبعث معمول المكان لدى العين نبي shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wani irin annabi ubayl al-kauni eh nabi'un annabi ne ubayl al-kauni tun kafin halitta eh shi annabi ne tun kafin halitta eh wa ana kuntu nabiyan kenan ko hadisin nan na zama annabi eh arif bi nubuwati na san ni annabi wal adamu bainal ma'i ko tun annabi adamu na tsakanin ruwa da ne da tabo shau ya ce nabiyin ubailar kauni shi fa annabi tun kafin halitta wa hada rabbu ya kaɗai ta ubangijin sama tun kafin halitta ya san Allah ne annan mamu to alalla Tasbiya ta wahada rabbahu ya kaɗaita ubangijinsa shi kadai ya kadai ta Allah fa sallat alaihi zat zatin Allah ya gaishe a hatin ce wuce mamaki ya tabbata da zargari da wannan abun ma da wannan bukata a ce zaki ya gaishe ka ce wuce mamaki ya tabbata da zargari da wannan bukata in dai ka samu har zaki ya gaishe ka ai ka ga mutum ko eh nabiyu annabin Allah ne a kana ya zo mana fatiha yana ne buɗe dukkan wasu abubuwa da ka kulle وهو خاتم كما شيء شكم النبوات ده كان سباوة النبي عليه سناء الدهر يسي عليه يتبت غريسي سنائي واتو كراي نسيني يغونا عليه يتبت غريسي الدهر كون زامن كيما دي أرجي كيما دي yanda albarkacin sa ne da shi ne za zama urji urji ya zama an yadda da kai ma bi urji ya zama an yadda da na'am yawwa na biyu shi wani irin annabi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam azimu mai girman daraja lamtar al'ayin ido ba taba gani irin sa sallallahu alaihi wasallam wa yas mahmud al-makani da a tayar da shi kuma yana abun wato ranar kiyama da a tayar da shi yana mahmud al-makani abun godiyan matsayi kowa ya zo da har kafin ninga taron nan na mene na nufilin kiyama jalilin jamilun tabiru wa wata أفلا إلى كل لائق فيده فأكرم بخير الخلق إذ أما بالخير ومن وجهك وأقوام لأمننا هذا بحمد الله تسبيح ربنا له الحكم والتعريف في الود والبغي على المصطفى والآل ثم سعاده صلاة وتسليم على حالة ترجي شورة العام ما نعلم فهم من الله تبيت نبي عظيم لم ترى العين مثله لم ترى العين منفسر ويبحث محمود المكان لدى نبي عظيم خلق هو نبي شيء أنه محمود صلى الله عليه وسلم والإيم النبي عظيم وهو من كرم درجة وكما خلقه تبيعه إذا عظيم خلقه خلقه بقول الله خلقه حلسة كده عظيم يعني كرم درجة شيء فأحمد روى أحمد شيء أحمد eh annan Muhammad ba alaihi salatu salatin Allah ya tabbata gare shi min sama'i daga sama wa min ardin daga kuma ƙasa duk salatin Allah ya tabbata gare shi halittar sama duka sama ta salati halittar ƙasa ma sama ta salati jalilu annabi mai girman daraja ne jamilu kyakkyawa sallallahu alaihi wasallam mai haƙuri ne sabir wa wa shakir kuma shi din nan godiya ne na mamudu yawan godiya wa Allah a ta ya zo rahmatan dan ya zubo jin kai lil kauni ga halitta min karni ma daga tsantsan fala daga tsantsan baiwa karin shine baiwa min karnin mahadi daga tsantsan malu shine tsantsa daga tsantsan baiwa na Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah ya yi shi kawai tsantsan baiwa ne kawai Allah ya yi shi ya zo da murama ga halitta mun gode ga Muhammad a fala ya fararo ma'a a faidahu a fala faidahu ya fararo faidansa ila kulli al-khalaiqi zuwa ga dukkan halitta annabi Muhammad ya fararo baiwarsa shine shubra yana cewa ya kaji na faɗa mu da yake yana cewa a menene yayi baiwa ma kowane kabila annabi ya mata baiwa kowane mutum ma san da annabi ya mata baiwa ila kulli hayy kad hada kad habatta yawa yawa shi kuwa ila kulli hayy kad habatta bi ni'mati kowace dangi kowace kabila ya rasulullahi ka saukar musu da ni'ima ya rasulullahi annabi Muhammad sai ya ga kowace kabila akwai malami ne wanda bayan musulunci kuma an musu malami ka duba almajiran shugura ne wannan ba fulata ne wannan ba haushe ne wannan ba wannan kanuri ne ba barbare wannan biyar wannan ina wannan amma kuma shehu ya tashi magana duka yake ne kamar arewacin Najeriya ko Najeriya ma duka Hausa shehu Ibrahim yake kira ya duka Hausawa sun shanye mun shanye mun dauki kabbun eh shi yasa yake ce awwalun Hausawa alu darma farkon mazayin da yake awwalun Hausa farkon sa Hausawa sai ta Allah ta gani a cikin Hausawa insha Allah to mun nan mu mama mun gode wa Allah eh shi kuma shi ma sai shi a cikin walo kabilan walo ta to shau yace ka bayar da kafara da baiwanka shine failanka zuwa ga dukkan halitta fa akrim mamaki ya tabbata da khairul khalqi da fiyayyen halitta iz amma yayin da ya gama kyautan sannan bilfai da farara kyautan sannan ya gama kowa sannan ya samu annabi Muhammad mun gode Allah ka ba mu taimakon annabi Muhammad a cikin mita amma Allah ka ba mu kefacciya daban wa min hubbihi shubra ya tafiya da soyayyar manzo Allah ne ba da buyar sudu wato bakakin fata suke suke suke wato sudu sai tafiyar da su ko sai bakakin fata sai ai haka tafiyar da su su dun bakakin fata tafiyar da suka zama suke yin fai eh wa gulu da kinsa ne kuma wato iswadda aqwam wasu mutane kuma suka zama bakake du'amul la'anannu min al-jil daga cikin fararen fata wato daga soyayya manzo Allah wa mun yi tafiyar su daga soyayyan annabi sallallahu alaihi wasallam bakaken fata suke yin fari suka zama farare eh wa mun hubbi tafiyar su sudu su ne bakaken fata tafiyar su suke yin fari wa bugulu da kinsa ne kuma iswadda aqwam wasu mutane kuma suke zama bakake bi'amu wanda yake la'anan min al-jini daga cikin faraji irin su Abu Jahl su waye suka zama la'anan wannan shi ne yake gwada maka eh shi ne yake gwada maka ba ga shi Ibrahim da duniya shi gaba gaba eh su fije maka da menene da soyayya annabi Muhammad eh wa in yana ce wa in fa wa in fa wa in kasara al-aqwam ko aksaru la ilaha illallah wa in kasara al-aqwam fa aksaru eh haka shi yake faɗa ilan ne fa yana cewa wa tasar al-aqwam idan mutane suka yi alfahari wajen tara dukiya wannan nuna da duniya wannan yake shi bara ta aksaru duniya kuma yake da annabi Muhammad yace fa bai yi kaga kasuwanci na wa infaqi da ciyarwa na duk ga annabi ne zai ban manzon Allah ne ainihin uwar jari ne da kuma riba duk ga annabi ne sallallahu alaihi wasallam nan ga yaban sa nake samu to wannan yana gwada mana musulunci ba ruwansa da kai fari ne kai baki inda ka fi tsoron Allah ka fi soyayya annabi Muhammad ka ɗauke komai wa hada da alhamdulillah shubra ce wannan fa da da menene da godiyan Allah ne eh wannan wa hada wannan da alhamdulillah da godiyan Allah ne tasrifu rabbina wato juyu wato aikin ubangiji na jujjuyawa na ubangiji na wannan fara godiyan Allah ne Allah ya mai da haka wala hukum hukunci dinna daga Allah ne wa tasrifu da juya al'amura da hubbi cikin soyayya wal bugu da kuma kiyayya wata Allah ya jefa musu in annabi ismi ba su yan annabi Muhammad na sani lahu hukum hukunci na sani wa tasrifu da jujjuyawa da hubbi cikin soyayya ne wal bugu da kuma kiyayya Allah ya so kai ba ta sai annabi Muhammad ni kinka kuma ya hana ka Allah mun gode maka ka kara mana والآل والآل المصطفى يتفتى جزاء أقبان لك والآل بمتعين جدا ثم سعيدي سمن لسابان منين إلي تفتى صلاة شين صلاة الله وتسليم الزيسوة على حالتي بسا وتسليم حالي وند ترجي تكي يدروا وتسليم حالي وند تكي يرجد دمكي سنين صلاة أنه محمد صلى الله عليه وسلم أتيروا ونن آلي wannan salati da ke cewa su tabbata da annabi Muhammad da bisa gidansa da kuma sabon فعالم إشار رتقات المؤسس محمد عبد الله سر المؤسس لقد جعل قبل الكون في الغيب وحده بإذن وتكريم وسر مقدس تستر في الغابة فالكون كله مظاهر أسباب بهذا المقدس تعالى sai su marhaba bishahari lale bishahari da wata irin wata wanda kad aka ya zo mana wannan watan ya zo bil muhassasi da abin keɓanta ma dalla da watan da ya zo mana da keɓanta ce shi ne annabi muhammadu wane ne wannan muhammadu abdullahi shi ne muhammadi shi ne annabi muhammadu abdullahi wanda yake bawan allah sai wanda shi ne sirri ne al-mumakhassis wanda yake abin tsarkakewa shi sirri ne abin tsarkakewa laqad jala hakika ya yawo annu mahmud ya zaga ya zauna qabla al-kawn tun kafin halitta ya zauna a guri kaza ya zauna a guri kaza ya kamar hadisi nan da yake ya zauna shi jaji goma sha biyu jaji kudura ya zauna shekara dubu goma yana subhanallah yau ya hamdi shi hijabi minnati ya zauna shekara dubu tara hijabin kaza ya zauna wannan kuma bayan an yi kauni kenan to shine ya zauna annan mamadu shine laqad jala ya jewa qabla al-kauni a cikin kafin halitta fil ghayb a dai wada shi kadan bi izzin kuma cikin aukatin yake madaukaki wa tashrifin da daukaka wa sirri da kuma sirri na muhassasi muhassasi na abun ce banda sirri na abun ce banda tuntun annan mamadu ya zauna tun kafin halitta jama Allah ya masa baiwa gaba sai daya nake manta Allah ya masa sallallahu alaihi wa sallam tattara ya ce ya ɗuyi annabi Muhammad ya suturtu fil albashi a cikin shamakatai cikin hijabobi shi ne albashi jami'i ne na albashi su faki riguna to amma nan ana nufin sha'aye wato hijabobi ya zauna a hijabi kaza ya zauna a kaza ya ga gana halittan kaza halittan kaza halittan kaza haske a waje kaza har ai annabi ne wannan zama din to shine sai a kira shi da kinaya wato a kira shi da wani suna shi ne fil albashi ya zauna ya tsuyantu a cikin wato hijabobi falkaunu ka ga halitta kulluhu gabaki ɗayanka mazayir albashi mabayyana ne na wannan hijabobi din duk abin da ka gani yana nuni zuwa ga nan ga wannan abin ke banta la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wato su wai kan mutane sun yi da kana muhammadu kawai mutum ne ordinary irin mu kawai an yi shi shi kenan kushewa ya ce mazahir falkawun kulluhu mazahir albasi da hadal masar halitta dukkanta mazahiri ne wato mabayyana ne wurin da da a kalla ne da wannan mufassar wannan abin ce wannan halitta na Muhammad halitta kawai da ita kalla ayoyin ne na Muhammad sallallahu alaihi wasallam iya sayyan karshe da iya sanin karshe iya irin gane annabi Muhammad da zaka تدورت الأدوار تدورت الأدوار تلك نواده تنكر الحي البشير المفتش فعلى وتعالى مرحبا ثم مرحبا مرتدى عن المات في سري ومهلكي أهنئ نفسي ثم يومي وجهه كذا بلد الأجر مطر خير عمله وسيرا وعبدا ثم عقيدة أتت قوم هاجر حين تشقق صلاة وتسليم إلى ذي قدره على المصطفى والعلي والكل مملكي فعالا لالي وسالا ما دلا مرحبا ما دلا ثم مرحبا ما دلا sanni da zuwa sanni da zuwa sanni da isowa sanni da sauka mata ja'a yayin da yazo mana al-maqsus wanda yake abin ce ban cewa sirri wanda shine sirri na mukulisi shine kuma wato mai tsarkake ni mukulisi shine mai tsarkake ni annabi Muhammad muhannibu nafsi shauki ina congratulation mu kai ina sai kai na murna sun mai wani sannan ina taya zamani na ma murna wa shahararsa ina tuna kuma wato ina taya watan da aka haifa annabi Muhammadu murna kaza balad haka ina taya garin da aka haifa annabi ta ne maka kad masahul khair Ahmad wanda khairu Ahmad fiyayyen ne dan fara kaba kad masahu ya shafi wannan kasa eh shi ne kai kafan mutum ya kan haka ba to Ahmad shi ne annabi shi ne dan fara irin da kafa ya dan yi to wannan wuri da annabi ya taka wanda kafansa ta taka wannan gari makka din nan la ilaha illallah ina yi tsirin kara da shi Ibrahim ya cewa garin da annabi ya yawo sarrafa da jibril al-amin ko jibril al-amin mun tace ya ta kai kawo zuwa ga manzo Allah Ibrahim ya ce shauki kije inda wannan wuri to shauki yana kai garin ma munna wanda eh wakira ina tsaya kakan annabi Muhammadu shuru ina tsaya shi munna da a cikin jikokin sa ka zama na mamud wa abdullahi ina kai abdullahi ma murna shi ne shugaba wato ba wato baban annan mamud wanda za a iya kira sa da abul kauni ma a majaza abul kauni na hakika annan mamud ne baban na na majazi ai na hakika na majazi ko baban annan mamud abdullahi sannan kuma aqila aqilatan wannan ne hankalin ne sai da ahli eh mutumin siyasan a ta kauma ta zo wa mutanen ta jirush a ta kauma ta zo wa mutanen ta shine ta zo ta zo mutanen makka da mu ma mu ma duk mutanen ta ne ko ba ka ba a sai ta ma mu mutanen ta ne mun je ba eh ta zo jirush ta zo musu da ruhi ruhin tsarki shi na nan Muhammad na to ala wannan ba wuta ce ana jin ainihin shakufi wato shi ne ne fiye a ainihin wato ainihin tashakufi shi ne ainihin mutuntaka annan mamman sallallahu alaihi wasallam salatin salatin Allah ya tabbata gare shi wa taslimun da gaisuwa wa taslimun ilahi da gaisuwa salatin Allah da gaisuwan Allah ya tabbata gare shi بقدره غرغرن درجة أنه محمد على المصطفى يتبرع أنه محمد الآل لمن جرانسا بل كل مخلص خير يتبت مع تكن يسعيك الله من يكرسك الله صلاة من يهوكان والله يكرم من يحسن من الله وإن مكتب أريد الله يبام الهدى وإن مكتب كسكري كما الله يحيم الله كرم من تنشوف جانب شهدائي الله كرم من تسيرا نقطة واسمعني هدما الله يمسك البركة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح القاج وعلى آله أبدال الأزمة سبحان ربي السلام Mai kammala da ƙarshe ko na yi uku, ban ku lokacin da ya ɗauke.